الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتنان العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دائما السيد في سبيلنا بهذا المعبد والساقي بلغة تقبيلنا بالرفق
كم تركوا من جنات وعيون
muna labarin fir'auna da mutanensa na ubangiji ya ci gaba da cewa kan tara su da yawa suka bar min jannatin gonakai wa uzurin da idanun ruwa wa zururin da shukoki wa makamin karimin da wurin zama mai kyau ونعمة كانوا فيها فاكهين wani mutum da dai ni'ima ai mata muta'atin wato jin daɗi kanu da suka zance baki na suna masu ne mutuwa biya a cikinsa كذلك وأورثناها قوما آخرين kazalika ai al'amur kazalika lamarin yadda ka mun faɗa ma haka ya faru da fir'auna da jama'arsa wa warasna muka ba da amwalan dukiyoyin su ga kauman waɗansu mutane akari na daban ai bani isra'ila su ne bani isra'ila
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين amma ba ka da alaihim sama'u na bai sama za shi masu kuka wal arz da kasa ai sama da kasa ba su kuka a gare su ba ne ga lafiyar mu'mini na sabanin mu'minai ya buki alaihim ne bautihim musallahu wurin sallan mu'minai da zaru an lokacin sallan ya ga bai gan su ba ya bi shiga da shi ai ya mutu to sai ta kuka sai ta kuka min al arz da kasa wa mas'adu amalihim haka nan wurin hawan aikin su min sama'a sama da ya ga aiki ya daina zuwa to shi ma mun ne sai a shi ma wurin nan sai ta kuka na rasa wannan muni wasu ban samu haka ba wa ma kanu ba su zama munzari na abin sauraro ba ai mu'akari na abin jinkirta mu halitta wa bajidan yusu su ba a karba ba yi masu haka ba ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المحيط ولقد نجينا حقيقة من سيرة بني إسرائيل يهودا ومن العذاب لعذاب المهين ما كنت يهودا كنسي katil al'abnai kace aya da ake musu wanda hidamin nisa'i da bautar da matan su duka mun tsere da su من فرعون إنه كان عاليا من المسلمين sai fir'auna mun tsere da su daga azabar fir'auna wakila an ce sala inna wuci fir'auna kana aliyan ya zan mai girman kai min al-musulmi na cikin maballata ولقد اخترناهم على علم على العالمين wala kad istarnahu haqiqa mun zabi banu isra'ila ala ilmin min bisa sanin mu da halin da halayen su mun san yan iska ne amma muka zabe su alal alamin akan talikai amma alimi zamanihin talikan zamanin su ai alƙalai masu hankali وآتيناهم من غاياتنا فيه بلاء مبين وآتيناهم من باس ما هو ما فيه بلاء أبن لا كوي جربا مبين مبيني فيه cikinsa min al'ayati na ayoyi ai ne matun zina bahiratun mabayyaniya min falakin baharin jine ke ta kogi suka wuce wal manni da darba wasalwa da yan sila wa gaira da abubuwa dai da muka masu na ilmima amma suka bijirce
إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنكرين inna haulai waɗannan da kake cikin su ai ko fara makata kafiran maka la yaquluna za su ce in hiya ai mutuwa ba ta zama ba Allah ti ba da alhayatu wa da wata rayuwa za ta zo bayan ta illa mautatun alula in manna mutuwa mu ta farko to ba za a ƙara wata ba ko ko in ai ba za a ƙara tashi ba wa hum nasafun wato suna nufi a sanda suke maniyai wa ma na nufi mun shari'a mu ba abun tayewa bane a haya a rayu ba da saniya bayan matayuwa ta bayan rayuwa ta farko ta koko ta biyu da muka yi فاتوا بآبائنا إن كنتم
in صادقين da gaske ne kun ce ana mutuwa a dawo to fatu da aba'ina ku zo mana da iyayenmu a haya a rayayyu in kuntum in kun kasance sadiqina masu gaskiya an na cewa mu da ba a za a tada mu ba da mautina bayan mutum ainihu ya za a raya mu kala ta'ala sai ubangiji yace أهم خير أم قوم شهبة والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين
ubangiji yace shin ahum shin su ne khairun suka fi an kawo tubbai ko ko mutanen wani mutum da ake kira tubba'u kuwa to an ce shi tubba'u nabiyun annabi ne au ko ko a'a rajulun salihun wani mutum ne na kwarai wallazina min qablihim da wanda suka gabace su min al'umami na al'ummai ahlaknahum man halaka su bi kufrihim da kafircin su wani ma'ana ma'ana dai zuwa kawalinu ba su kai karhin su ba ko su kuma har su kai za su fi su karhi wa uliku duka kuma an halaka su inna musu waɗancan da aka halaka kanu sun kasance mujrimi na kafirai irin na irin waɗannan da ake magana da su و- وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين wa ma khalaqna as-samawati wa ma halitta samai ba wal arda da kasai la'ibina muna masu wasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su la'ibina muna zuwa masu wasa da kalki zalika da halitta haka ما خلقناهما إلا للحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ma khalaqnahuma ba mu halitta su ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su illa bil haqqi sai dan gaskiya ai muhiqina muna masu gaskiya fi zalika cikin haka da yustadalla dan asiyo bihi ko ko a kafa dalili da halittar nan ala kudratina bisa ikon mu wa hadaniyatina da kadaituwan mu wa gairi zalika da wani haka walakin na kasarun sai dai mafi yawan su ai kuffara maka kuffara maka da kasaran maka la ya alamu na basu sanin haka ba إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين inna yawmal fasl ranar rayke hukunci yawmal qiyamati ranar qiyama yafsilu Allahu fihi Allah zai yanke hukunci a cikin sa bainal ibadi tsakanin bayi to miqatu lokacin su kenan na haduwar su ajma'ina baki daya lil azabi da'im zuwa ga azaba mai dawwama يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون yau a wannan rana ne la yi guni maulan wani wani shugaba ba zai wadatar ba an maulan ga wani barana shi bi karabatin saboda zumunta au sadaqatin ko abuta ai la yarfa'u shay'an ba zai iya ije wani abu ba min al'azab na azaba hum su kuma wala yusabuna ba za a taimake su ba ai yumna wani ba za a karbe su ba ba za a hana su minu daga fada mu azaba ba
إلا من رحم الله إنه هو الغفور العزيز الرحيم illa sai ko man rahimallahu wanda ubangiji ya yi marhama wa humul mu'minu da sunan mu'minai fa inna fa inna shi ubangiji yashfa'u ba sai tani yadda yake yashfa'u ba'dhum li ba'din sashi zai ce to ga sashi bi idnillahi da idnin ubangiji inna ubangiji huwa al-aziz shine mabwayi ay al-ghalib mai ja fi intiqami cikin yin azabarsa min al-kuffari ga kafirai ar-rahim mai jinkai bil mu'minina ga mu'minai إن شجرة الزقوم طعام نخيل inna shajarata zaqum kaga itaciyar nan ta zaqum to hiya ita wannan itaciya akabatu shajar wato akabatu shajar al-murri ta fi dukkan wani icce mai daci muni wato ko da madacin kasa ake ce mai ko ko da wanda yake idan saboda tsananin dacin shi idan ka aje shi karkashin tukunya mai ruwa a ƙasa ba ka aje shi ba amma ruwan tukunya sai yayi daci to wannan ta yi wannan ɗaci bita hamata tana a tahamana a tahama ne yambitu hallahu Allah na tsirar da ita ta'ala madaukaki fil jahimi a wutar jahannama to ita wannan wuta ta'amul asimi abincin wannan ne mai mugun laifi din nan abi jahal shi na abu jahal wa saji da sabansa rawani ismil kabir masu girman laifi kallon mahal kamani bil tilbul kalmohol za ka gatta sai ka ce tsakin mai akadar da yi kadar biyu zai kamar tsakin mai al'asuwa da baki ya gali za ka ji yana tafasa fil buduna cikin tukan nan aji ka gali alhamini irin gar irin wato irin tafarfasa ruwan zafi ay alma'i ruwa a shadidil hararati mai tsananin zafi خذوه فأتوه إلى سواء الجحيم kudu ku kama shi yuqalu lil zabaniya za ta ma zabaniya kudu la asima ku kama mai mugun laihin nan fa ajilu ku jashi ai zurru ku jashi digil zatin da kaushi wata zatin da tsanani ku yi ila sawa'il da yini ku tsake wuta da shi
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب جهنم ثم subu sannan ku yi ta zuba min azabil hamimi azabar ruwan zafi fauka rasi saman kanshi ai min alhamimi na ruwan zafi allazi la yufariqu al azab wanda azaba bai rabuwa da shi to fa huwa ablagu shi ne mafi balaga min ma fi ayati akan abin da yazo cikin ayar yusabbu min fawqi min fawqi ru'usihim alhamim na'am إنك أنت العزيز الكريم ويقال له ساعة مثل ذق كتندني أي العذاب عذابا إنك باكي إنك أي كيني كتي أنت العزيز كي مي جرماني الكي مبوائيني الكريم مي جرماكو درا لك دشي وكا وقولك دفتك ما بين جبليها أعظم وأكرم مني Abu- ba wani wanda ya kai buwaya ta mafi girma na a tsakanin duwatsun makka to shine sai aka maimai da mutum إن هذا ما كنت إن هذا ما كنتم به تفترون inda hada allazi tarawna kun ga abin nan da kuke gani min al'azabi na azaba to ma kuntum abin da kuka kasance ne tamkaruna kuna kokan bihi da shi ai ta su kuna kuke kokan bihi cikin sa إن المتقين في مقام أمين innal muttaqina su kuma ma tsoron Allah ka ji dadin Qur'ani kenan ya ci za ya hura ya ci za ya hura innal muttaqina ma tsoron Allah fi makarin suna a wani mazauni aminin amintacce yawman bi da ake amintuwa cikin sa da alkhawfu tsoro fi jannatin suna cikin gonakai wa uyunin da idanun ruwa يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين yalbasuna za su rika sanya min sundusin wato zi alharini mara kauri wa istabrakin da mai kauri ai ma raka abin da ya yi laushi min adibadi na alharini wa magalar da abin da ya kaushi min hunashi mutakabili na suna masu daurantar juna la yanzu ba'dhum ila qafa ba'din sashin su baya gani zuwa ga ƙeyar sashi lidawran al-asrati dan kewaya wa gadaje bihim da su كذلك وزوجناهم بحور عين al'amuru kazalika yadda kake jin da muna faɗa ma haka lamarin yake wazan wajina muka aura masu ayyuka auko ko kokaran nawa muka gwama masu bihorin da 'yan mata inin masu manyan idanu ai bi nisa'in da mata didin masu farin ido wata atil ayuni masu wato manya-manyan idanu kuma hisanuha masu kyanta يدعون فيها بكل فاكهة
yad'una suna kira ay yadlubuna suna neman alkhadam hadimai na aljanna fiya a cikin aljanna an ya tu su rika zuwa da kulli fakihatin da dukkan wani abin marmari min hana aljanna aminina kuma suna masu amintuwa min inqita'iha da yake wata wa mazar wa mudar wa madarratiha ko kuntata wa min kulli maqudin kuma suna masu amintuwa da dukkan wani abin tsoro لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم la yazuquna fiha al-mawtata ba ta sake ɗanɗana wata mutuwa illa al-mawtata al-ula in ban da mutuwar farko da suka yi ai allati wa tamfi dunya da ke duniya ba da hayatin bayan rayuwar su biya a cikin duniya ai kala ba zan sai ba za su sai ce illa ba sashi malamai ce illa ai bi ma'ana ba'adu ma'ana la la yabuquna fiha al-mautata ba sa dandana mutuwa cikin ta illa al-mautata al-ula bayan mutuwa ta farko wa qama azabal jahim Allah ya kiyaye su daga azabar wuta فظلمنا ربك ذلك هو الفوز العظيم falalan nan rabbika wannan dukkan falala ne daga ubangijinka zalika samun aljanna huwa al-fawzu shine rabo al-azim mai girma فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون fa inna ma yassalnahu mun fa sawwaka qur'ani ne ai fa halal qur'ana mun sawwaka qur'ani bi lisanika harshen ka na larabci litafamu al-arabu dalla laraba su fahimce shi minka da gare ka la allahu ko cewa su ya tazakkaruna wato za su azantu ai ya ta'izuna za su azantu bayuminuna fi imani Allah ya ubangiji ya ce faɗa din ya sawwaka qur'ani kamar yadda muka aka faɗa shi magana ubangiji to ba ta da baki abinda ko bai da baki kana yin rubuta shi abin ko kuma za ka fahimce shi ba mai iya fahimce shi shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya zaɓe shi ne na ya ji murya ubangiji shi yasa har yake ji to sai ya faɗe shi da harshen sa na larabci amma shi qur'ani shi Allah bai da yare a to in yayi yare to ya zama ɗaya daga cikin mutum Allah bai da yare to da haka shi yasa shi yake cewa ya saukar da qur'ani ta harshen larabci tunda wanda aka saukar ma balarabe ne shi yadda qur'ani yake saukar mai ba wai da larabci yake rubuta ba Allah yadda ya so ya sanar da annabi yadda zai fahimci qur'ani haka nan yake sauka dan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wani ya yi wahayi ya kan zo mai kamar karaura kararararararar karararararar to haka zai ta karararararar in kai ne baka manta to qur'ani ya kama ku kuma ka duba yadda ubangiji ya ce fa inna sanulqi alayka qawlan thaqila annabi ba ka faɗa ma wannan magana za mu saukan maka da qur'ani zance mai nauyi ai ko ya bayyana alamar nauyi nauyin sa na zahiri ta kallata kallata ta kalifa ta cikin sa a ce ku yi kaza ku bar kaza ku bar kaza to shine nauyi nauyin sa na batini yadda girman Qur'ani a ai girman izul abdi izul maliki ko girman bawa girman shugabansa to magana ai magana magana sadauki ai da ban take da karago ko to kaji Allah a ce magana Allah ina kai ma Allah iyaka eh ina kai ma Allah iyaka to mai wannan magana ce zai magana da halitta kai ka san ba da iko na ubangiji ba wallahi ba wanda ya isa to amma da yake ya ware bisa shi kenan sai a sauka mashi a lokacin zafi in wahayi na sauka annabi dari yakan kama shi a lokacin tsari in wahayi na sauka annabi gumi yake kaga daidai magana ce mai nauyi ko to sannan shi wa ubangiji ya ce kaga ne ya yi lau an zanna hadar qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutafadda min khashyatillah da za mu saukar da ƙur'anin nan da muke saukar maka akan dutse wala ya saka saka zai bada ya dauka ba hasken Allah ya dan fara bayyana dutse ya ratattake to ina magana shi eh ka duba fa mala'ika hoke magana da damina kake firgita eh mala'ika ne ke magana yana magana ne da ruwa amma kai ko kai mutum da adam kake firgita in an ce mai kai mai kaji sama ta ce sai ka ji ya ce na rugu rugu rugu kai abin da kai ya jike na to magana mala'ika ta ji an kasa fahimtar ta balantana magana Allah kuma magana ce ta rahama ta rahama wannan yana magana ne da ruwa yi can koma can zubar da ruwa ga kilo kaza wuce can ifiyayafi wuce can ka zuba haka zai yi har ruwan ya kare to da aka sako wata awa to kai ba ka in tafi kare ka sai da gaba ka kawai to ya qur'ani ba zai nauyi ba to amma shi ubangiji da yake mai rahama ne tunda ya saukan ma annabin rahama kuma annabin rahama Allah ya mai alƙawari zai ma al'ummar sa rahama to sai aka kankada qur'anin nan yayi laushi sai dan wanda Allah ya murmuza ya karanta shi ولقد يسرنا القرآن للذكر من سوى القرآن ذا أريك كرنتا shi don da ba haka ba uban waye ta yaro ya zo ya hadisa alqur'ani yana da shekara bakwai sauwaƙe wa Allah kawai to da aka yi da ubangiji ya ce ya sauwaƙe qur'anin nan tabba ya sauwaƙe kuma ka duba ka gani a san da qur'anin ma ya sauka da gurgurɗe shi larabcin ma ya sauka da shi ba sakandami ne kawai ba digo sama ba digo ƙasa kai in an rubuta ma sakandami ya zaka ce da wannan yau shirme ne kawai eh haka qur'ani ya fara sauka ba digo da aka fara rubuta shi haka aka fara rubuta shi ba digo to da mutane suka fara yawa suka fara yawa sai ya zan ana banna waɗanda ma ba laraba ba suna zuwa suna karanta qur'ani to sai aka fara banna sai aka sai aka umarni da ya kamata qur'ani nan da ya zai dubu dan a rika ganewa saboda me wanda tije ne yana yana karanta fata sai ya zo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya ce ataka bi abdin wa ataka bi sab'in wai ya zo maka da bawa ya kuma zo ma da waɗansu saba'in to ka yi marubuci masanin karatu in ka duba takandamin iyaka na abudu wa iyaka da sa'in ai ɗaya yake da ataka da abdu wa ataka da sa'in ko ba su da bambanci to sai aka ce maza sa dugo to shine sai aka sa dugo shi ke da sai qur'ani ya fara saukuwa da ya fara daɗin karantawa daga nan ana karantawa ana karantawa sai aka rika fara fata wasanin qur'ani sai aka ce to a wasan a gadi wannan sauwake ya ne na kwaɗin sauwake ƙwar'ani fartake i saurare ai in ta zar halakahum saurare halakarsu inna musuma murtaqibuna masu sauraren halakaka ne halakaka mutuwaka ne to hada wannan qabla nuzul al-amr kafin sauka ne bi jihadin a fara da fara yakan su سورة الجاثية مكية وهي ست وثلاثون آية سورة الجاثية سورة جاثية كده مكية مكة تسوكا إلا إن بندا كل الذين آمنوا على آية هكذا آية وهي إتوانا سورة ست أو سبع وثلاثون آية آية ثلاثين تسرى كودة بكوي بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله أعلم بمراده به تنزيل الكتاب سوكونا لتابي أي القرآن فيني القرآن من الله دقا أبنجيني العزيز مبوعي في ملكه سكن ملكه الحكيم ما في سره سكن أيكنسا إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن لآيات سند آيوي في السماوات لكي سكن سمي والأرض سكن كالسي أي في خلقه ما سكن هلك سوء أي تكو آيوي نن دالة ما تشير وعلى قدرة الله تسائيكم وبنجي مدوككي ووهدانيته دعيب لكتهت وسا تتفت للمؤمنين كما سن إيماني وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم أتين هلتكم أي خلق كل منكم تكن هلتك قوة نيلة تكنكم من نطفة دقمني ثم علقة سنة سارن جني ثم مذكة سنة سوكا إلى أن صار حريض إنسانا تككم متن وخلقي دكما هلتك ما ma yabdu ma yabutu abin da yake watsawa ai yufarriqu yake rarraba fil ardi yake daidaita ta a cikin kasa min dabbatin na dabba me je ce dabba hiya ita ce ma ya dubu alal ardi dukkan abin da yake motsi a kan kasa minan nasu na mutane wa gairihim da wani su to ayatin akwai ayoyi da kaumin ga mutanen da yake nuna suke sakankancewa bil batil da tashin kiyama واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون وفي اختلاف الليل هكذا أتكن سابا والدري والنهار دوني ai zahabihi ma tafiyar su wa maji'ihi ma da zuwan su to akwai ba da wa ma anzalallahu da abinda Allah ya saukar minas sama'i daga girgije min rizqin na arziki ai madarin ruwan sama an ambace shi arziki la'annahu dan shi ruwan sama sababin rizqi shine dalilin arziki ahayar arda ya raya kasa biyu saboda ruwan nan ba da bauta bayan bushewarta wata sirifin riyahi haka nan cikin juyawar iska ai ta kalidi hajji juyawarta marratan wani yayi kaga januban iska tana yin kudu wa marratan wani yayi shimalan kaga tana yin arewa wa badiratan wani yayi ta zo da ta sanyi wa haratan wani yayi ta zo da zafi to akwai ayatun ayoyi da kaunin ga mutanen da yake yaki nuna suke hankalta a dalila dalilin da yasa Allah ya yi haka wato dan a gane ikonsa da kadaituwarsa fa nuna sai su imani tilka ayatullah natluha alayka bil haqq fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa
tilka ayatu waɗannan ayoyi almazkuratu abun ambato ayatul lahi hujjojin ubangiji ne ai hujjatu hujjojinsa ne addalatu masu shiryawa ala wahdaniyati za ka daituwarsa natluha muna karanta ta alaika ne alaika gare ka ne bil haqqi da gaskiya fa bi ayyi hadisin ba'da lahi shin bayan zancen ubangiji shin da wani zance yuminuna za su imani da shi wa ayati da ayoyinsa wa huwa alqur'ani shine qur'ani ay kufaru makata kafiran maka la yu'minuna ba su imani
waylun li kulli affakin nasim wailun kalma azaba ta tabbata da kulli affakin ga dukkan mai yawan ƙarya asimin mai yawan zunubi
yasma'u ayatillahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم يسمع آيات الله da yake jin ayoyin Allah ayin Qur'ani shine Qur'ani la ana ta karanta su alaihi a gare shi sun masu yusiru sai ya kafu ala kufri kan kafircinsa mustakabilan yana mai girman kai alal imani ga barin imani ka Allah ya sama sai ka ce bai ji ana karatun Qur'ani ba فبشره سند شيء عذاب دون عذاب أليم من الأدين وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا علم من آياتنا شيئا لا يسمى ولا أبدا كتن آيوي من القرآن اتخذها سيرك آيوي نوفذا أبين إذجلي لسوه ulaika waɗannan ai al'afakuna masu yawan ƙaryar nan lahum azabun muhinun azaba ma'abuce wulakanci ya tabbata a gare su min wara'ihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu shay'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya wa lahum azabun
na'am jahannama wata jahannama min warayim tana nan gaban su da nan da an yi magana da sunan da duniya a nan duniya wala yughni anhum ma kasabu abinda suka aikata ba zai wadatar masu da min almali na dukiya wal fi'ali da ayyuka ba zai wadatar musu da shay'an wani abu ba wala matakhadu haka na abinda suka riga min dunin lahi na wani Allah ai la sunama sune kuma ka sun rike su auliya majmuta lamarin su ba su za ta mutu da wani abu wa'annahum su walahum azabun alim suna da wani azaba mai azibun mai girma hadha huda walladhina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabun min rijzin alim hadha alquran wannan qur'ani hudan shiriya ne min balalati daga bata amma walladhina kafaru wanda zai kafirce bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijin su to lahum azabu suna da wani rabo mai girma min rijizin na azaban ali min rijizin na azaba alimun shi ko rabon nan alimun mai radadi Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wallahu ubangiji allazi sakhara lakum al-bahra shine wanda ya hore muku kogi litajri al-fulku dan jiragen ruwa su rika gudana cikin fihi cikin sa da amrihi da izinin sa wani tabtabu dan kuma ku nemo ai ta talbu ku nemo bi tijarati ta hanyar kasuwanci min fadlihi falalarsa wala allakum yayi muku haka ne ko cewa ku tashkuruna fa gode ma Allah وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم يا كما هوري مكم ما في السماوات abin da ke cikin sammai min shamsin na rana wa kamarin da wata wa nujumin da taurari wa ma'in da ruwa wa gairihi da wannan wannan wa ma fil ardi ya hore muku kuma abin da ke cikin kasa min da batin na dukkan abin da ke motsi a ban kasa wa shajarin da itace wa nabatin da tsiraruwa wa anharun da korabu wa gairihi da wannan sa ay khalaqa zalika ya halici wannan abubuwa da muka faɗa muku ne ba dan amfanin kansa ba limanafi'ukum dan ku ku amfani da su jami'an baki daya minhu daga ubangiji inna la ayatin sannu dai ayoyi fi zalika a cikin abin da muka bayani din nan ya tabbata da kaumin ga mutanen da yake tafakkaru da suke yin tunane fiya a cikin ayoyin nan suka girmanta bayyana na sun su imani قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون wannan ladina amanu ka ce ma waɗanda suka yi imani ya rufe rufiyafi lillazina la yarjuna ga waɗannan da ba sa tsoron ayyaman lahi waƙi'o'i na ubangiji ai igdiru ku yi gafara lil kuffari ga kafirai na mawaka abin da ya auku minu da gare su min al'azana cuta lakum gare ku to wa hada wannan ma an saukar da shi ne qabla al'amr kafin umarni bi jihadin da ya kansu ubangiji ya ce haka ne ne ya jiziyar lazina don ya sa ne ya jiziya don ya saka ma kauman waɗansu mutanen da kauman waɗansu mutane da ma kanu da abin da zai kasance ya kasu bin suna aikin suke aikatawa mina da gafari na gafara lil kufari ga kafirai ga azahun cutar su من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها
man amila salihan wanda ya abin gari wanda nafsi dan kansa amila ya aiki wa mana sa wanda ma ya munana fa alaiha akan sa wato musibar sa munana wannan akan shi za ta kare sun maturja'una sannan a mai da ku ila rabbikum zuwa ga ubangijin ku fa yuzadil musliha ya saka ma mai kyautatawa wal musiya da ma mai da ma mai munanawa ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ولقد آتينا بني إسرائيل حقيقة من بين بني إسرائيل الكتاب للتالي أي التوراة أي التوراة والحكم مكباسين hukunci biyu da littafin al-taura bainan nas tsakanin mutane والنبوة مكبادة النبتة لموسى قال نبي موسى وهارون ده هارون منهم دفتكم بنو إسرائيل سكي ورزقناهم بك أغزازو من الطيبات غداقاتا أي الحلالات أبوا ما سلاجي كالمن كمرون كمدربا وسلوى إنسلا وفصلناهم بك في في جاسو على العالمين بذاتا لكي alimi zamanin amma fata da kan zamanin su alwuka layin kuma masu hankali wa atainahum bayyinatun min Allah fa ma khatalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghayan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun wa atainahum muka ba su bayyanatin bayanai min al'amri na lamarin addini min alhalali shine mace masu wannan halal ne wal harami wannan haram ne wa bi sati muhammadin da kuma aiko annabi muhammad alai alayhi afdalu salati was salami mafificin salati da gaisuwa su tabbata a gare shi ba ma su talafu ba su yi saɓani ba sai bi ifatihi cikin baya cikin lamarin aiko annabi illa min ba da ma ja a kuma da ilimi sai bayan karatu ya zo masu bagayen dan zalunci bai na tsakaninsu ai da bagayen dan wani zalunci hadasa da ya faru bai na gare tsakaninsu hasadan dan hasada da ga annabi da can sun imani cewa Allah zai aiko annabi zai zai aiko annabin karshen zamani sun yarda da haka nan amma suna tawassuli idan wani musiba ta same su Allah dan girman annabin da zaka aiko karshen zamani Allah ka dauke mana musiba ko yaki za su je to za su yi tawassuli da girman annabin da Allah zai aiko karshen zamani to da can suna zaton cikin Yahudawa Allah zai aiko su to da ya bayyana cewa to san kafin saukar kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin saukar qur'ani larabawa ba su da daraja kamar yanzu ne a ce mutum me yake da suna badakare kaga ai sai aka kama ba mai daraja bane to haka da larabawa wallahi zuwan annabi ya baiwa larabawa daraja zuwan qur'ani ya baiwa larabci daraja to har suka fi kowa amma da kaman bayi suke to cewa larabawa bayi ne gare su ba bakin kankantu ne a kasan su cewa wai Allah ya kawo annabi a cikin su bai cancanta ba wannan da haka lallai wannan annabi ba abin girmama ba ne kuma tun da baba ya bude ba ne ba bakin komai yake ba ba san wata a cikin makara ba sai ce duk wani ba abin nan duk wanda baba ya bude ba ba bakin komai yake ba to hasada ta sa suka koma suna kin annabi ba wai dan sun jahilci cewa shi annabin ba sun karance shi a littafin Allah ya musu bayanin ga yadda duk zai kasance da ɗabi'unsa da komai sai da Allah ya fayyace musu to da suka gane cewa ya yi zuwa laraba to hasada sai ta sai ta taru gare su Allah ya kiyaye mu da hasada Ubangijin ka ya kadi yana yin hukunci bai nan tsakanin su yau mal kiyamata ranar tashin kiyama fi ma a cikin abin da yake kanu sun kasance ya fitar da suke sabani fi cikinsa.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون ثم جعلناك سنة مكسياك يا محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة أكون وتحنيا من الأمر نلمري أي أمر دين لمر أديني فاتبعها كشك بدا بنتا ولا تتبع كك بأهواء سويس ينزوتيا الذين لا يعلمون وان باسد ثاني في عبادة غير الله سجن بوتو ونن الله واتو كك بيسا أتجن بوتو ونن أبنجي إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين إنهم سوء لن يغنوا بذات إذن شيئا وانا أبو با أنك دقبلن كمن الله دقى عذاب الله وإن الظالمين كافرين بعضهم ساتن سوء أولياء بعض مصر يا ساتن والله أبنجي شكوى ولي المتقين shine masoyin muminai hadha basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun hadha al-qur'an wannan qur'ani basairu alamomi ne lin-nasi ga mutane ya tabassaru za su rika lura da hada ita tana hakami cikin hukunce hukunce wal hududi da haddodi wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatur rahama ne li qaumin ga mutanen da yake yoki nuna suke sakankancewa bil basi da tashin kiyama amma hasiba alladhina jakaru sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihati سواء محيهم ومماتهم ساء ما يحكمون أما سبع الذين اشتروا يملوء أن سكا أيكة السيئات مياغون أبوها سايدته أي شيء الكفر كابرتي الكفر كابرتي والمعاصي ساده ساده sa'idatan an naj'alahum musanya su kallazina amanu a matsayin waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka masu kyau mu mai da su sawa'an duka ɗaya duka ɗaya ka san ba zai yi ba mahayahum a rayuwarsu wa mamatum da mutuwarsu ta yi zaton ma'ajin suri guda ma kanu ma a sota ai ahsibu ta yi zaton an naja alahu musanya su bil akhirati al akhira fi hayrin cikin wani alkhairi kan mu'minina kamar yadda muka sanya mu'minai ai fi ragadin a a cikin wani yalwa min al na rayuwa musanya su masawun daidai da a yi su ga rayuwarsu ta duniya a duniya hai su kalu don sun ce lil mumini na ga muminai la in mu isna kamar yadda kuka ce wai za a tada mu to wallahi ko an tada mu din lan uda za a ba mu min alkhairi min alkhairi misal ma tu dauna irin abin da aka ba ku qala ta'ala ubangiji ce a yi haka kuwa ai ba za ta yi ba ala wakke inkarihi wato bisa daidai da inkarin wato mutum ubangiji sai ce ma ya haku da kai wannan hukunci da suka yi suke yi sa a yayi muni ai laysa al-amru kadhalika lamarin ba haka yake ba fa hum sukan kafirai fil akhirati al akhira fil azab suna cikin azaba ala talatu aishin bisa sabanin rayuwar su fil dunya a duniya wal mu'minuna su ko mu'minai fil akhirati al akhira fil sawabi suna cikin lada da amalin saboda aikata wasu as-salihati kyawawan ayyuka fil dunya a duniya min as-salati na sallah wa zakati da zakka wa siyami da azumi wa gairi zalika da wannan haka
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات ألا يا أهل السماء وخلق الأرض يا أهل السماء بالحق لجسيا wada tuzza dan kuma a saka ma kullu nafsin kowace rai bima ka tabbata abin da ta aikata min al ma'asi na sabe sabe wa ta'ati da ba'o'i da haka fala yusawi na kafir da mu'mina kafiri ba zai zama ba zai zama daidai da mu'mini ba wa hum su la yuzlamuna da musulman da kafiran ba wanda za a zalunta أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفرأيت باني لابار من اتخذ وانده يلك هواه صنزو شيس إله وشيني ألنسا ai ma ya hawawa abin da yake so min hajarin na dutse ba da hajarin bayan wani dutse ya rawo da ya ganci a sana mafi kyau in ya dauki wannan dutse ya kama bauta masa yana tafiya sai ga wanda ya wannan dutsen kyau sai ya jefa da wannan Allah ya dauko wani sai kuma shi ma ya kama bauta masa yana tafiya idan ya ga wanda ya wannan shi ma sai ya jefa da shi sai ya dauko wani yanzu da Allah wanda yake akan wannan matsayi wa azallahu Allah Allah ya batar da shi ala ilmin min bisanin ubangiji da ala madaukaki ai aliman masani da annahu cewa shi min ahalin dalalati yana cikin bata kabla halki tun kafin Allah ya halice shi ya san ya halice shi fatacce to ya kuma khatama ya yamki ala sam ala samihi gajinsa wa qalbihi da zuciyarsa falam yasma'il huda baya jin shiriya walam yaqilu ko ya ga shi bai halkalta da shi waje ala sannan ya sanya gisha watan wani duhu ala basari bisa ganinsa balan ne bisa da huda bai ganin shiriya wayu ka to wayu ka daruna to da yace min hajaran aw gairihi aika shamsu kamar rana wani kamar ko da wata min kulli ma'budin kai na dukkan wani abun bauta ma wa gairin lahi na wani Allah akilan mai hankali ne aw gaira akilan ko mara hankali ne to fal kufru kafirci huwa al ibadatu shi ake cewa bauta ai da an yi takarraba shine mutum ya bauta ila gairihi wa ga wani Allah kama ya takarrabu ilaihi kama ya kama ya takarrabu ilaihi kama ya ake yin bauta wajen ubangiji wa ma ziyaratu salihina amma ziyaran mutanen kwarai wal anbiya da annabawa falaysa min kabilil ibadati bai zama daga irin wannan da abu da za a ce wai ibada ce da bauta ne gare su ba bal bal hiya min babin tasabbi wato na da wato na babin sababtarwa ne fi naf'il ghairi wato abinda zai kawo dalili cikin amfanin wani la'anna tarabbiya dan cewa rabiya anil auliyai dan yin tarabbi ga aula waliye da ambaci wani mutumin kirka ce radiyallahu anhu to shine tarabbi wasalata wasalama da yin sallah da yin salati da gaisuwa alal anbiya ga annabawa duka waɗannan du'a'un yin addu'a ne da gairi ga wani da zalika saboda haka wala shakka to ba maka ba anna zalika la gaira wannan wannan gairu din yantafa bihi da ka ce ma wani radiyallahu anhu in Allah ya ji da shi ya amfani da wa da kai kaga ai ba shi yi maka shi ba kai kai mata addu'a dan haka ya amfani da addu'a ka haka in ka ce ma annabi Allah ya ma annabi salati ya gaisuwa gare shi annabi ai zai karu da wannan salati da kai kaga ai ba shi yayi ba kai kai mashi kaga ai ya amfani da mu da kai shi shine amfanin wani kenan ne wala shakka ba maka ba anna zalika al-ghayra wannan wanda ake masalaki ko tarasi yan tafi uzai bi zai amfani da shi wal mutasaddib lahu shi ma wanda yayi dalilin salatin da wanda yayi dalilin cewa radiyallahu anhu in wannan ya tabi yarda shi ma Allah da shi da yace radiyallahu anhu ga wani to shi ma Allah zai yarda da shi lima warada saboda abin da ya anna al malaka malaika yaqulu lahu zai ce mashi da ka ce radiyallahu anhu to malaika sai ce ya kullu sai ce lahu wa laka misla ma zalik misla misla ma misla zalika shi Allah ya yarda shi kai ma Allah ya yarda kai irin ya yarda da irin ya yarda da shi saboda addu'a da kai masa fa'ala al'amr sai lamari ya koma fa sai ya koma ila anna ziyaratar salihina ziyarar mutanen kwarai wa tawassula bihim da yin tawassuli da su min jumlat da'ati Allah ai da na daga jumlat da'a ce ta ubangiji ba dan ka ce a bani dan Allah saboda annabi ba wai kai shirka sai za ka bata aqidin masu bara fi sabilillah iya kasu kenan da ko mutum za ka ce za ka yana dan Allah dan annabi a ba mu saboda adadi a ba mu dan shewa mai kare a ba mu dan shewa tijani a ba mu dan shewa usmanu yayan banza suka kore wannan to me za za ka yi da ubangiji da ya ce wabta bu ilaihi da wasilata shi na sun waye kaso kaga ku nemi tsanantuwa zuwa ga Allah ba kai sakutun kare Allah kai tsaye ba a da wani aiki na alkhairi da menene da menene eh da aiki na alkhairi aikin alkhairi shi yafi bayan Allah na gari da Allah ya yarda da su almuttasilu bil muttasilu muttasilu wanda duk ya sadu na kirki shi ma na kirki zai zama to dan ka je ka ziyarce su to ba wai ka je ko ka yi tawassuli da su ba wai ka yi masa bauta bane ba kuma ka yi shirka bane min jumlata ta'atin lahi ziyarar bayan Allah da tawassuli da su duk yana daga jumlar bin Allah wa sahibuha shi ko wanda ke yin ziyara ko yake tawassuli da bayan Allah mahabubun abun so ne lillahi ga Allah la'anna ahabba ibadillahi dan annabi ya ce mafi soyayyen bayan Allah ila Allah zuwa ga Allah anfa'uhum mafi amfanin su li ibadihi ga bayinsa wa sadaqa alaihim ya yi kuma gaskiya gare su annabi cewa su ya nuna suna sadar da ma amara laudi abinda Allah ya umari an yi sala a sadar to fa dai sama ce san wannan ba sako bane fadalan balantana an kauna a ce ka zama wata shirkan shirka ne kama yi ta kadahu kamar yadda zawul jahil ma abuta jahilci almurakkabi ma to jahilcin ma murakkabi me ake ce mu jahilci murakkabi kai jahili ne amma kuma ka jahilci cewa kai jahili ga ka jahili amma baka yarda da cewa jahili bane to murakkabi jahilci kenan muddin baka yarda da kai jahili bane yaushe zaka je ka nemi karatu kaga shi yasa ya ban murakkabi amma in ka san jahili ne har kullum neman kake sanin abin da baka sani ba zaka ta neman abin da baka sani ba amma da zarar baka yarda da cewa jahili bane har abada ba ci gaba a tare da kai dan ba za ka gane ka je ka nemi sani ba to masu jahilci murakkabin jahilci su ke ɗaukar ziyarar bayan Allah ko ko yin tawassuli da su ko yi masu a cewa radiyallahu anhu su dauke shi wani aiki ne daban to jahilci ne murakkabi wala aqidatu kuma da aqida azzaigatu karkatatta Allah ya kiyaye daga wani dutse ba da hajarin zuwa ga wani dutse ya rahu da ya gansa a sana mafi kyau wa zallahu Allah Allah ya batar da shi ala ilmin min bisa sani na ubangiji cewa shi aliman shi ubangiji masani ne da annahu cewa wannan mutum min ahli dalalati yana mazuwa bata qabla khalqi tun ma kafin Allah ya dace shi وختم يا أيام على سمعه ساجنسا وقلبه لزوجيسا فلم يسمع فلم يسمع الهدى سيدا باي جنسيا ولم يأكله بها كنسا وجعل سنة يسنيا gishawar tanzuhu ala basari ga ganinsa falam yusir baya ganin alhuda shiya wa yuqaddar faman ya hadihi min ba'din lahi wa zai iya bata wa zai iya shirye da shi ba Allah ba ai ba wanda zai iya shirye da sai ubangiji ba da islali bayan batawa ubangiji shi ya ga shi wannan mutum ai la ya tafi ba wani ba zai shirya ba in Allah ya shirya da shi ba afala tadhakkaruna sun ba ba wa azantu ba
wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bizalika min ilm هم إلا يظنون وقالوا ما سمسن قيامة فيتي ما هي إذا رأيوا بتدبوب إلا حياتنا فاتي رأيوا مؤلتي في الدنيا وجنان تكفن في cikin duniya na mutu mu mutu wani haya mu rayu ai ya mutu babin sashi ya mutu waya haya babin sashi ya rayu da an yi wulada da an yi wuladu shine a rika haihuwa ana mutuwa iyaka ta kenan wa ma yi hulukuna ba abin da zai gama da mu illa jaru sai tsawon zamani kawai ai mururun zamani shuɗewar zamani kada ta ala sai ubangiji ya ce wa malahun da zalika mai ɗin kuma ba su da wani sani tare da wannan zance da suka faɗi in ma hun ba su zama ba illa ya zunnu na ba ne kawai suke yi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu bi aba'ina in kuntum sadiqin wai za ta tulayin ana karanta ayatuna ayoyin mu alaihim gare su bil qur'ani na qur'ani adallatu mai shiryawa ala qudratina bi sa'iqo mu alal ba'th akan tashin kiyama suko ayoyin nan bayyinatin mabayyaniya ma kana hujjatu ba abinda hujjatu zai zo in ai magana kiyama illa an kalu sai dai su ce itu bi abaina inda gaske ne ku zo mana da iyayen mu a haya a rayu mana yan kuntu misali ina kuma sai masu gaskiya an namu cewa da ba su za a tada mu قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه wani ka ce Allahu Ubangiji yuhuyi ku shi zai raya ku hi da kuntum na kafan asan da kuka kasance shi ke wato kuka zance maniyai sun mai miji ku sannan ya kashe ku sun mai ilma ku sannan ya sake haɗa ku a haya'ar rayayyu ila yawon kiyamata a ranar kiyama na rai ba ba kokan to biye cikin zuwa ranar kiyama walakin na kasarar na sai dai mafi yawan mutane ayyuhum alqawmul qailuna su ne masu faɗan ma kira abin da aka ambata la ya alamu da ba su sani ba ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ملك السماوات ملك سمي والأرض لكسي ولله نألا لي ويوم تقوم الساعة دما رانا تقيامة ذات ساعة يوم إذن أولنا رانا يخسر المبطلون kafirai za su yi hasara ai ya zaharu kusuranu taɗe wasu zai bayyana fili da hanyar fili shi ne su zamo ilan nari zuwa wuta
watare kulla ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun wata rana ka ga kulla ummatin kowace al'umma ai ahala dinin ma buta dini jafiyatan za ka ga sun kurkushe to dalilin kiran sunan sura kenan suratul jafiya za ka ga su durkushe alar rukan bisa guyawunsu aw mustami'atan ko ko suna masu haɗuwa ko kuma ya zan guyawunsu mustami'atan mai haɗuwa ce kullu ummatin kowace al'umma tud'a za a kira ta ila kitabiha zuwa aiki zuwa littafinta ay kitabi amalaha littafin aikinta wa yuqalu lahum ta ce masu al yawma yau tujzauna za a saka muku ma kuntum abinda kuka zance ta amaluna kuke aikatawa za a saka muku jaza'ahu sakamakon aikin هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستغفر وكنتم تعملون هذا كتابنا وانا للتافي من اي ديوان الحفظ جواتو فاين دم مa'aikata na na malaiku da suke kiyaye bayi da kiyaye aikin bayi to yau yanzu ku zai yi magana alaikum gare ku bil haqqi da gaskiya inna dama mu inna mu kunna dama mun kasance nastan sirru mun yi fatin ma kuntum abinda kuka kasance ta amalu da kuka aikata duk abinda kuka rabu aikata mun rubuta shi mun kuma kiyaye shi فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فأما الذين آمنوا أما ودن ذلك إيماني وعملوا الصالحات ذلك أيوكا ما سجوا فيدخلهم ربهم سوء بنجد سيء شجرة سوء في رحمته في الجنة ذلك شجاع الجنة هو الفوز سين يربو المبين مبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأما الذين كفروا أما وأن سوى كافر فيقال لهم ساتي مزور أفلم تكن آياتي shin ayoyina a yi ƙur'ani ba su zama ba tutula an ta karanta su alaikum gare ku a duniya fasta kabartu kuka yi girman kai kuka ki bin ayoyin nan wa kuntum kuka zama kauman mutane mujirmi na kafirai وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن الظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين wai za kila lakum idan aka ce muku ayyuha al-kufaru ya ku kafirai inna wa'ada llahi alqawlan ubangiji bil ba'd da tashin kiyama haqqun matabbaci ne wa sa'atu ta ku zuwan kiyama la raiba ba ku kan su fiha a cikin ta qultu sai ku ce ma da dare ai mu ba mu ma san me sa'atu me ma ke ce mu kiyama ma wai ba su ma mun san me ake nufi da kiyama ba in ai ma ta zunnu ba abinda kuke zato illa zannan sai zato ai na kalin mubarrid mai mubarrid ya ce asulu asalinsa in na hannu mu ba mu zama wa illa na zunna zannan sai zato ne da muke yi na wani zato ma na hannu mu domin sai kini ne ba masu sakankancewa an na ita kiyama a tun mai zuwa ba ce وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون sayya munanan ma amilu abinda suka aikata fi duniya a duniya ai jaza'u ha sakamakonta wa haka sai ya sauka mihim gare su ma kanu abinda suka kasance ya sabi una suna yin izgiri da shi ai la azaba shine azaba wa ma kanu da abinda ya suka kasance ya sabi ya sabi una suna yin izgiri da shi ai la azaba shine azaba duka sai ya saukan musu وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين wakila sai ya ce masa alyawma yau nan sakum za mu ba ku finnar cikin wuta kama nasitum kamar yadda kuka bar liqa'a gamuwa da yawmikum gamuwa da yawmikum hada wannan rana ta ku ai taraktum al'amala kuka bar yin aiki da liqa'i dan shi yin gamuwa da wannan rana wa ma'awakum yau kan makomaku annaru ita ce wuta min nasirina masu hana ku min hada shiga wuta ma ba shi lakun gare ku ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون zalikun abin da ya sa kuka ga kanku kuka samu kanku a cikin haka bi annakum saboda ku ittakhadtum kun rike ayatin la ayun Allah ayatul qur'ani shine qur'ani huzan abin yin izgiri da shi wa garratkum alhayatu dunya rayuwar duniya ta ruɗe ku hatta kultum jin daɗin rayuwar duniya ya sa kuka ce la ba'asa ai ba wani tashi da za'i kawai ka miƙe kawa ka ji daɗi ka mona rayuwarka an a mutu a mutu kenan wala hisaba in ko ba kiyama ai ka ga ba hisabi to fa yawma yau la yukhrajuna ko la tukhrajuna ba za a fitar da ku ba min ha daga wuta wala hum kuma ba za a fitar da su ba min daga wuta ba ku su wala yi ta'atabuna ba ma za a nemi su samu wani aikin da za su yi har Allah ya ga da su ba ai la yi tulabu ba za a nema minhum gare su ba an yi rasu su nemi yadda rabban ubangijin su fi taubaci ta hanyar tuba wa ta'ati da ta'a la'annaha dan tuba da biyayya a wannan rayuwa idan a wannan rana لا تنفع da amfani.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد يبو يا تبتك أبنجي منين الحمد الوصف تفنزوا بالجميل da abu mai kyau ala wafa'i wa ahdihi wa ahdihi bisa cikin alƙawarin sa fil mukazzibina cikin masu ƙaryatawa رب السماوات وبنجد سمي ورب الأرض وبنجد كسي رب العالمين وبنجد سالكي أي خالقي مالك ما ذكر أبن لا تأنبتا والعالم أبن لا يتم عالم ما سوى الله يجب أبن دبا الله بياتي يتم عالم
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم wala wani kibriya girma ya tabbata ga Allah fi samawata a cikin sammai wal arzaka sai wa huwa shi ubangiji al-aziz mabwayi ne al-hakim mai hikima ta kaddama irin wannan ya gabata